الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu a dora inda muka kwana wanda muna nan a cikin wannan sura ta suratul ghafir wanda kuma a jiya mun kwana a daidai aya ta aya ta bakwai cikin shida wanda okay na wanda zamu wanda ina jin daga tashi ina ka tashi na rabbana wa ilaikum wato aya ta bakwai kenan wanda aje an karanto waccan aya ta bakwai wanda ta takwace kenan an rabe ta shi a yau wanda an karanta wanda muka yi a baya aya ta jiya din wanda Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa mala'ikun da suka dauki da al'arshi da kuma sauran mala'iku waɗanda a gefen al'arshi dukkan su suna yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki sannan kuma bayan suna yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki da godiya gare shi kuma sun yi imani da shi Allah madaukakin sarki sannan kuma suna ta yin istighfari suna neman gafara ga waɗanda suke masu imani wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin yadda suke faɗa da shi ne rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji ka yalwaci dukkan komai a wajen rahama da kuma ilimi ma'ana sani wato rahamar Allah madaukakin sarki ta lullube kowa da kowa wanda yake ta game kowa shi yasa zaka ji ubangiji madaukakin sarki yake faɗa cewa wa rahmatihi wa rahmati wasi'at kulli shay'in yake cewa rahamata ta yalwaci dukkan komi gaba daya haka ba wani abu wanda rahamar Allah madaukakin sarki bata game ba komi wato rahamar Allah ta game da shiya shi yasa kaga a nan duniya har wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yana samun rahama ta Allah din ka gare kowa da mutumin kirki da mutumin banza wanda in kaga an sa shamaki ga rahamar ta Allah madaukakin sarki sai dai in an zo lahira nan kam sai masu imani da aiki na kwarai su kadai ne waɗanda za su samu rahamar Allah madaukakin sarki a lahira Allah ya tabbatar da mu a ciki to nan shine Allah yake faɗa cewa su waɗannan mala'iku suna ta roƙon Allah madaukakin sarki yayi gafara ga ainihin mu'minai suna cewa ya ubangiji rahamarka ta yalwace komi kuma saninka ya yalwace komi ma'ana wato ubangiji madaukakin sarki ya san komi ba wani abu wanda bai sani ba cikin halitta komi girman abun ko komi karamci ne komi Allah subhanahu wata'ala ya san da shi babu wani abu wanda yake na boyuwa a cikin ilimin Allah madaukakin sarki to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa suna cewa fagafil ladina tabu Allah ka yi gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka wato shi ne suka bi dinar islami addinin musulunci wato shi ne a dukkan waɗanda suka tuba daga zunubansu daga barin shirka bautar wani Allah da ma sauran daidai buka baki ɗaya to shi ne suna roƙon Allah ya gafarta musu din dai wanda malamai suna cewa abin da yasa su mala'iku suke yin wannan addu'a ga muminai wato wai saboda kasancewar can a lokacin da Allah madaukakin sarki ce zai halicci mala'iku zai halicci annabi Adamu alaihi salamu to shi ne sai a wanda su mala'iku suka ce ata ja'al fiha man yufsiru fiha wa yasfiku dima'a yanzu zaka sanya a cikin bayan kasa din nan zaka sa wanda zai yi banna a cikin kasa ya rika zubar da jini a cikin ta to shine saboda ganin sun kamar sun zargi diyan annabi sun zargi annabi adam kenan to shi yasa sai suke neman gafara gare su wanda shi yasa malamai suke cewa shi ya kamata a duk wanda watan kan aibata ka faɗi wani abu mai muni gare shi to lalle biyar da ya kamata ka je ka ta madin mashi gafara Allah ya gafarta mashi wannan mutum ma'ana kamar ya zama wannan laifi da kai mai na aibanta ko na wani kazafi ko na wani abu to sai ka nema mai istighfari matsayin kamar a kamar watan kamar ka fara ne kana karkare abin da kai mashi na wanda ba daidai din ba to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce suka ci gaba da cewa waqihim azabal jahimi ya Allah ka kiyaye su daga azabar wuta sannan sai suka ci gaba da cewa rabbana ya ubangiji wa adkhilhum Allah ka shigar da su wa jannati adnin aljannan nan ta zama wato shine aljannar zama ta dawoma wanda har abada watan ba a ba a fita daga cikin ta shine jannatu adnin jannatu adnin a shine aka ce ma jannatu adnin watan jannatu wanda yake ta iqamatin aljanna ta zama ma'ana zama shine na dindindin wanda ba wata rana wanda za a cewa a hita to shine ma'ana kharijin fiha baradin nan to shine su waɗannan mala'iku nan ba abinda suke ta sai aiki suke ta mana suna ta mana roƙon Allah ya gafarta mana din sai suke cewa aljanna nan Allah ci wannan din nan da wa'adtahum kai masu alƙawari su waɗannan mutane din nan wa man salaha ba su kadai ba da duk wanda ya gyara mana ya aiki mai kyau min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da kuma zuri'a su baki daya innaka domin kai Allah madaukakin sarki antal azizul hakim kai ne al'aziz wanda yake mabuwayi alhakimu kuma wanda yake mai hikima fi sulhihi a cikin dukkan ayyukan shi wato kaga nan ne duka addu'o'i ne waɗanda su waɗannan mala'iku waɗanda suke dauki da rashin nan suke ta yi mura to kuma kaga wannan addu'a da suke ta yi gashi wanda sun game kusan ba wani wanda bai shiga ba in dai mutum musulmi ne shi mai imani tunda sun ce a Allah ya shigar da mu a cikin aljanna ce sai kuma sun ka ce aljanna nan wannan da kai alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa duk wanda ya imani ya aiki mai kyau ya aiki na kwarai to Allah zai bashi aljanna to wannan shine suka cewa to wannan aljannan nan wadda a kai masu alƙawari ya ubangiji to ita ce Allah ka ba su wannan aljanna din to sannan kuma sai suka cewa ba wato su waɗannan mu'minin suka magana ba su kadai ba suka ce wa man salaha min abaihim hadda duk wanda sun kai aiki na kwarai daga cikin uwayensu wato da ɗayan da uwayensu da wanda sun ka aiki mai kyau wa azwajihim da matansu duk da su a gama wa zurriyatihim da zurriyar su gaba daya tunda yanzu kaga misali sai a ce mutum ya shiga aljanna amma kuma sauran da ƴaƴa ne da mata ne da uwaye ne duk ba su ciki ai kaga akwai damuwa ga ita kuma aljanna ba a bakin ciki cikin ta kuma to amma kaga an kawo mutum haka na kaga shi ko zai bakin ciki shi ko tunda ba uwaye ne ciki ba ɗaya ne ba mata ne duka to shine akwai al'imam ibn jiririn a tsabari a nashi tafsiri da kuma irin cewar da lawano shi ma cikin nashi tafsirin sun kawo cewa idan aka yi wannan watan shi mutum zai ce ya ubangiji ba kamar irin wanda an ka ce kamar wanda an gafa ta an ka ce aljanna kenan zai ce to ya ubangiji to kamar an ka ce aljanna amma sai dai bai ga bai ga misali baba ne ba zai tambaya baba ne sai a ce eh to shi ma na cikin aljanna din amma dai da yake aiki ne ba irin naka bane ka yi shi aiki babba don haka shi yasa kai taka aljanna ba daidai ba wuri guda kuke ba to shi ne shi kuma sai zai nemi cewa to shi kama ya son a gama shi da baba ne to shi kenan sai a zo da baban nashi da a ɗauko shi daga can sai a yi promotion kenan ko sai a sama da shi sai a haɗa shi da shi da wannan ɗan nashi ko kuma ƴan uba ne ya zama ya yi aikin na ƙwarai ɗan nashi bai cin mai ba shi ma iya tambaya abin da za faruwa kenan sai a gaya mai cewa to shi ma yana cikin aljanna dai ba yana wuta ba amma dai aiki ne ne bai kai ga naka ba shi ma dai sai ce to shi dai su a kawo mai abu ne kusa gare haka na mutum ya'ya ne haka kashi shi shehu radiyar lawar sai ce to banda ma uwaye ya ce haka na hada uwaye wanda suke na kamar na ruhi kenan ko na ma'ana wato shi ne wai malami da shi da almajirai ne shi ma in shiga aljanna ya diba ya gabe daga cikin waɗanda an kusa gare shi ba shi ma sai ya tambaye ubangiji ya ubangiji to ina da wani da wani ban gansu ba to su ma sai a ce mai to ai sun yi aiki amma ba su cin maka ba shi yadda suna cin tasu aljanna karama su ma shi kuma sai ce to shi kamar hasu a kawo mai su kusa gare shi su ma sai a wuda su to kaga dai duk shine za a yi to shine ake cewa shine inda Allah ma yake cewa da nan wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum wama alatna wama alatna min amalin bi shay'in Allah yake cewa duk waɗanda sun kai imani sun kai aiki mai kyau kuma zuri'ar su su ma sun ka biyo su sun kai wani aiki mai kyau din su ma amma ko da bacin masu bato shine yake cewa to amma Allah ce za mu riskar da su ba kuma ba aikin wani ne za a iba ciki ba wato shi wanda yake yayi aikin mai yawan ba wai nashi za a rage ba ba ƙara masu ba su dai za a dago darajar su shine ma'anar da muka yi magana cewa akwai ceto din ina magana ceto to ceton fadi ga abubuwan to shi yasa ya zan cikin ceton da za a yi din ma akwai ceto na promotion to shine magana ne din wanda kana cikin aljanna ƙasa ƙasa amma sai a ɗago daraja ka sai a kai ka can sama don ka game da ko baban naka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko malamin naka ma misali to shine a wanda abin da zai kasancewa kenan saboda shi ubangiji mu dauki zaki da ma da rahama ce yake bukata dai yayi gaba yin shi to shine a a innaka antal aziz Allah kai ne magwayi alhakim mai hikima ma'anar mai hikima shine duk ayyukan Allah mu dauki zaki akwai hikima cikin su ba wani abu cikin aikin Allah wanda za ka gani wanda ba hikima ciki ne duk wani abu wanda za ka watan a kalla cikin halitta ta Allah to sai ka isko in ka ɗauki misali ko daga dabbobi ka faro sai ka isko irin sigar da Allah ya masu akwai hikima cikinta domin yanzu misali ka ɗauki shanu misali sa ai kaga da aka yi noma da shanu hakan nan kaga ana yin noma da suwa a yi huda a yi shuka to irin sigar da Allah ya yi sa inda ba da irin wannan sigar ya yi ta ba to da ba a sanya za a yi hudar ba to amma sai Allah ya shi haka nan da ƙawabuwa ne guda hudu da kuma tozo ta inda za a azawa gashi lahiya lo za a zaici da komi a ta tafiya ba ta da sun bude ya faɗi ba sannan kuma irin siga da Allah bisa ga ta mai kyau don in sa kaga ya ce ya zama ya yi kiba ya yi koshi kware kaga za ka ga da shawa ko za ka ga yanda Allah ya mai jiki ne da yanda Allah ya mashi fuska ta yi watan kai ne kenan ko irin yanayin kahuni ne da kuma idanu ne daidai inda an kai su da irin yanda an kame baki ne da yanda hanci ne yake duk sai kaga sun yi daidai da shi din ba inda ya kwafsa ya ba daidai ba to kaga kowace dabba kuma in ka dibe ta sama haka nan din in ka dibi shi ma sauran dabbobi kamar kanana tun daga tumaki da awaki da kuma watan a sauran kananan dabbobi irin waɗannan masu kama da tsuntsaye kenan su a kaji kenan ko da agwagi da sauransu kowanne sai haka cikin su dai halittar da an kai ta daidai da shi yadda to shine Allah madauki zaki kaga cikin hikima ta kenan in ka kalli shi ma mutum dan adam sai kaga shi ma irin yanda an kai mashi nashi halittar shi ma ta daidai da shi ya wato shine irin yanda Allah ya mutum da ba a yi shi da wannan sigar da an kai dan adam din ba to da ba za ta mai kyawu shi ba tun da yanzu irin yadda Allah madaukakin sarki wato yayi ma dan adam idanun shi sai kaga da ba na Allah ya so da ba su mai kyawu inda an mai su irin wanda an kai ma na dabbobi da misali sai a yi su gehi hakan ga ko wajen wajen kuma to dai ba su mai kyau to kaga ba za su ka gani ko kuma irin baki na misali ko wanci ne a ce an dawo da shi wajen goshi shi ma kaga mai kyau amma cikin hikima da Allah ta'ala sai zama ya tsara abun yanda an kai su din da ka kalla cikin hikima ta Allah kuma sun yi daidai din to shine shi Allah al-hakimu shi mai hikima ne shi a cikin dukkan aiki ne baki daya to sannan suna ci gaba da cewa wa qimus sayyiati ya Allah ka kiyaye waɗannan bayi naka daga miyagun ayyuka shine azaba kenan wa man taqi sayyiati ya Allah duk wanda ka kiyaye daga azaba yawma idan a wannan rana ta tashi al-qiyama faqad rahimtahu wa ila kaji kaji kaji kanshi ya ubangiji wa zalika wannan kuma huwa al-fawzul azim shine samun rabo mai girma ko a ce mutum ya samu tsira daga barin azaba ya samu rahmar Allah to wannan shine tsira to da haka duk wanda kan ma haka ko Allah ka bashi rabo to haka ya Allah muna roƙon ka waɗannan bayi naka kai musu haka nan din ka san su mala'iku ba su da aiki da ba sai bauta Allah su ko aljanna ba shiga za su ba mu kaga mu ne nan ne misali dan adam da mutum da aljanu da hadda aljanu su ma suna shiga aljanna sun aiki da kwarai amma in ba su yi aiki da kwarai ba su ma aljannun yanda Allah zai babbaka ɗan adam wanda ba su yi aikin kirki ba haka su ma aljannun su ma za a kona su za a zauce da su kuma don haka shi yasa kaga watan Allah madaukakin sarki ya aiko manzo Allah ne sallama zuwa ga da mutane da aljannu gaba daya duk ya aiko shi zuwa gare shi din to don haka shi yasa sai zan a watan su mala'ikun nan su ba aljanna za su shiga ba su iyaka aikin su tasbihi kowane lokaci bautar Allah ko da aljanna dai sai dai in kaga su shiga sai in za su yi hidima daga aljanna din da gaisuwa ga salamun alaikum da sauran abubuwa da su tafi amma dai su a ce wai ga su aljanna to ai su mala'iku na farko dai aljanna zaka sai don ka samu abinci wanda dole ranka ranka yake so to su ku ba shi abinci to me su da abinci da aljanna kenan kai kana son kuma watan duk wata ni'ima ta jin daɗi da hutawa da menene su kuma ba shi gaban su ba don ba su gaje su shi da su mala'iku ba su bacci ba su gajiya ba su da aiki sai tasbihi yanda ka san munan koyo shi ba mu gajiya da shi da su ma haka nan ba su gajiya da tasbihi din to shi yasa kaga kuma gashi nan duk da haka nan suna ta roƙa mana Allah madaukakin sarki cewa ya gafarta mana to kaga wannan ne aiki na mala'iku wanda suke yi kuma su mala'iku nan kamar yadda muka sani yawa gare su kaga mu san watan a iya adadin mala'iku don ba ya gane adadin su da abinda Allah yake faɗa cewa su mala'iku wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda san iyakar rundunar Allah ta mala'iku sai shi kadai san iyakar su فسنة سي الله مرة كذا كيتشي ولا شيء آه
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان
to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa innal ladhina kafaru to sai kuma yanzu Allah zai gaya mana su kuma da su kafirce irin su kuma irin abin da zai kasance gare su to shine sai Allah madaukakin sarki ya innal ladhina kafaru amma lalle waɗannan su kafirce su kam yunadauna a za a kira su wato shine yunadauna za a kira su min qibalil malaikati ta wajen malaiku wanda su kuma hum yamqutuna anfusuhum a lokacin su kuma suna ƙin kansu su waɗanda sun kai mugu aiki ɗin inda da hulihimun nara nan gun shiga su sai za su shiga wuta to a wannan lokacin za su yi ta zargin kansu wasu kansu ma suna ji haushin kansu mutanen saboda wai irin yadda sun kai mugun aiki za a sa su wuta a zaɓa su a kallo jin su kai maka wani masu ƙara kashe kansu inda ana mutuwa to amma abin da an matsala sai zan ba a mutuwa can lahira ɗin don haka an ka shiga an shiga kenan ba magana mutuwa shi yasa ake cewa idan aka zo bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna 'yan wutan ma sun shiga wuta to su 'yan aljanna za su yi ta guri za su yi ta jin tsoron wai kada a ce ana mutuwa kuma a ardawar duniya tun da sun ga nan duniya an kamutu sai an ka sai lahira to gudun suka kuma a ce yanzu ana mutuwa da can lahira a dawo duniya to 'yan aljanna sun ta gurin kada a mutu kuma a dawo duniya saboda an san wahalar da an ka bari to shine su kuma 'yan wuta suna fitan su kuma suna gurin idan Allah ya sa dai ana mutuwa a ardawar duniya da su kuma abin da gurin su su kuma su fito daga cikin abin da suke ciki amma aka ce to sai Allah madauki sarki sai a zo da ita mutuwar da kanta a zo da ita inda yan wuta gaban suna kallo sai a yanke ta ita ma ta mutu wai a gwada musu yanzu ba magana mutuwa a dawo duniya tun daga mutuwa ita ma ta mutu da kanta su ma ya aljanna su ma a zo gare su a yi musu haka nan don a tabbatar musu shikenan kowa gida ne kenan na dindindin to wannan shine abin da zai kasance kenan wanda za a tabbatar da ba magana dawowa din to su kuma a lokacin suna zargin kansu sun ma suka yi ina dai a ce watan su dai a dawo da sunan duniya din suna guri haka nan to kuma sannan suna zargin kansu suna ganin wai ba su kyauta ba suna ganin ya kamata ba da dai a ce akwai su kashi kansu ganin su kansu ma suna suna ba kansu haushi to shine Allah yake cewa watan suna zargin kansu to sai aka ce amma mala'ikun sai su gaya mu cewa ai watan lamaqatul lahi ku sani kin da Allah ya kai maku ma'anar kin da Allah ya kai masu shine shigar da su cikin azabar Allah shine ma'anar kin din shine da maqatul lahiqin da Allah yake maku shine zai zafi azaba to ku sani akbar shine mafi girma min maqatikum bisa ga wannan kin da kuka yi makan ku shine min maqatikum anfusakum bisa ga kin da kuke yi makan ku iz tud'auna lokacin da ake kiran ku a can duniya ila al-imani zuwa ga imani fatakfuru sai kuna kafircewa to saboda haka wannan shine sakamakon abin da ya same ku saboda kasancewar kun aikata hakan Allah madaukin sarki ya aiko waɗanda batan manzanni don ku yi imani da Allah madaukin sarki ku bauta ma Allah madaukin sarki amma ƙarshe kuka ƙin imani din to wannan shine dalilin da yasa abin da ya same ku ya same ku a kuma ku sani dole za ku ƙin kanku to abin da Allah ta na muku ya fi wannan muni Allah ya kiyaye mutum to shine sai Allah madaukin sarki yake cewa qalu daga nan sai suna cewa rabbana ya ubangijin mu amattana isnatayn lalle ka kashe mu sodu wa hayatana isnatayn kuma ka rayar da mu sodu wai ma'ana shine suna son su tabbatar da cewa Allah ya masu rayuwa guda biyu ya masu kuma kashewa guda biyu kashewa guda biyu dinnan su ne wai da farko suna matsayin digun mani kaga ai ba da ci ne bayan rayuwa to bayan sun taho duniya kuma sun kai rayuwarsu kuma sai Allah ya kara kashe sun ka mutu kaga mutuwa biyu wannan rayuwa biyu shi kuma lokacin da wai ma'ana suke digun mani suna matattu kaga ai da Allah ya tashi rayar da su yayin su dan adam ya harcin sun ka taho duniya kaga an masu rayuwa ta farko kenan sannan bayan sun mutu kuma sai an ka tada su kuma ranar kiyama kaga shi ma ya zama kenan rayuwa guda tawa guda biyu kenan rayuwa guda biyu to shi da suke cewa rabbana ubangijinmu a mattana ka kashe mu isnatayn mutuwa guda biyu sannan wahayata na kuma ka rayar da mu isnatayn shi ma rayuwa guda biyu to shine sai suna cewa fa fa atarafna ya ubangiji mun yi huruci mun tabbatar bi zunubina da zunubanmu wai ma'ana ina abin gannan ne na mutum wai don ya asali ne ko abin da zo da sauki shi ne da sauki ya ubangiji to mun yi huruci mun tabbatar da lahimu ha fa hal ila khurujin min sabila wai ko akwai zama bai fita cikin wutar ga ka gane wato wai shine suka kaka wai ke ya zauka abin da kishe bambadan ciki na ku wato shine sun gajero magana kaza kaza to amma da soyayya Allah shin ko akwai wanda za a fito da cikin wutar ga wai a dawo da su duniya ma zaki nan shine a shine cewa fa hal ila khurujin min sabilin wai ko akwai wata hanya wanda zamu tamu zuwa zuwa zamu samu hita mu koma zuwa duniya to shine suna cewa zalikum zalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي
to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a zalikum to wannan azaba da kuma ga ayi muku ita fa abinda ad dalili bi annahu saboda dalilin kasancewa can duniya idza du'itum idza idza du'iya Allah in an ka kira Allah ma'ana an ka ambaci sunan Allah wahdahu cewa shi kadai ne ake bauta ma to kafartu ku kuma sai ku kafirce ne sai ku kin imani don haka wa in yushrak bihi in kuma an ka hada Allah da wani wato shi ne kun gaji an kira gumaka to tu'minu sai dai ku gasgata sai ku ji kun ji dadi ko kun yi imani da suwa to don haka fal hukumu ku sani hukunci na wannan azaba lillahi alali ga Allah ne yake madaukaki wannan wannan hukunci da Allah na wanda yake alkabiru wato alkabiru wanda yake mai girma a wato anan suke cewa zalikun bi annahu idza du'iya Allah wahdahu wato idan anka kira Allah madaukin sarki za ku shirka wato saboda su ga lokacin rigimar da anka tayi da suwa wato shine su abinda suke ta kallo ta ya za a yi a ce wai Allah guda su abinda suka kallo ga su da gumaka da yawa kuma suna ta neman biyan bukata ga tasu gare su amma dai biyan bukata ga tasu ya kan samuwa to waye balle yanzu a ce Allah guda ɗaya ne kuma za a dogara gare shi su gani suka Allah ne guda faya ya kaɗa a ce shi kaɗai za a tabbata ba dutar duniya daga gaba to suna ganin gasu da gunki ya kai 360 amma ga su da haka na wasu bukatun sun kasa biya to wai amma shi ne suka gani cewa to a za a yi suna cewa su ai abin mamaki ne a ce wai allolan ga gaba ɗaya duka a watsar da su gaba ɗaya a wata ma Allah shi kaɗai suna cewa aja alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujabun yanzu a ce duk allolan ga gaba ɗaya dukan duk a watsar da su a kuma ga Allah guda ɗaya suna cewa kai wannan abin mamaki ne gaskiya ai abin da yayi ya abin ga mutan duniya wai ma'ana wai Allah guda yawa mutan duniya gaba da yawa ya musu kadan hirga sun ci wannan shine a abin da suke magana kenan cewa watan don haka idza bi Allahu an ka kira Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai kafarta sai ku kafirce bi tauhidihi da wata ainihin kadai tashi din sai ya zama sun kafirce su kin imani da Allah madaukakin sarki wannan kuma kaga yana daga cikin abin da yake kara nuna mana cewa duk da haka nan bai kamata a ce mutum a dusar da za a mace Allah maɗaukin sarki yana jin damuwa ba dusar da za a cewa ya ana zikirin Allah mutum yana jin yana damuwa kaga zai shirin ɗaukar sifa ce wadda yake ta irin waɗannan ɗaiɗin to kaga kuma in mutum shiga wannan kaga shiga sifa ta watan a kafire kenan su ne yake Allah ke cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna su ne waɗanda idan ana ce masu watan la ilaha illallah sai dai su yi girman kai don haka sai ya zama ba su fada sai masu suna jin damuwa irin wannan to shine na Allah yake cewa su haka suke din da an bari sunan Allah sai su ji damuwa ba su ji daɗi ba amma da an kira kuma sunan kuma kan nasu kuma to sannan kuma suna jin daɗi to Allah ya ce to ku sani hukuncin da an kai muku na shigar da ku wuta ga Allah yake ba ga wani halitta yake ba ga Allah madaukakin sarki ne alkabir wanda yake madaukaki mai girma sannan sai Allah ce huwa allazi huwa allazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a ne ne ce ce wallazi ya ce huwa lazi shi Allah madaukin sarki shine wannan wanda yurikum ayatihi shine wanda yake yana nuna maku ayoyin Allah madaukin sarki shine dalail qudrati ya tauhidi watan dalilai na ta Allah madaukin sarki da cewa shi Allah madaukin sarki shi kadai ne ba kuma shi kadai wajibi a bauta ma to shi Allah dinnan shine wanda yake yurikum ayatihi yadda yake nuna maku ayoyin nan nashi ɗaya bayan ɗaya wa yunzilu alaikum minas sama'i rizqan kuma shine wanda yake yana saukan muku da arziki daga sama wato shine ruwan sama wa ma ya tazakkaru yace ba wanda yake wa'azuwa illa man yunibu sai wanda yake yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki shine wanda yake yanzu yana komawa ana shirki daga barin shirka daga barin bauta wani abu wanda ba Allah ba kenan wato a abinda Allah madaukakin sarki yake magana cewa yace huwa allazi shi Allah shine wannan yurikum ayatihi wanda yake nuna maku ayoyin shi wato shine dalilai na tabbatar da mala wannan ba a wato shine huwa allazi shi wannan yuri kuma ayati wanda yake nuna muku ayoyin shi wato shine ayoyi din na shine tun daga alqur'ani da yake saukarwa har zuwa ga mu'ujizoji da don zama kucin mu'ujiza ita ma ana ce mata aya to shi ma don mu'ujiza da za a ba ba za a ba sauran manzanni a za a ba manzo shi ma sunan ta aya din to duk sune Allah yake cewa duk dai shine wanda yake yana gwada musu shi din wanda suke tabbatarwa ita kanta halitta da Allah ya ita ma aya ce domin yanzu yanda Allah madaukin sarki watan ya halici sammai aya ce kaga sammai din nan ne duk girman su da duk daukaka su da fadin su amma ga su suna matsayin ruwa kuma ga shi baka ga an sa wani abin da an tokare su an ka tokare su ba amma kuma ga sun tsaya ko ba taba jin wata rana wani lokaci saman take cike ta faɗo wani wuri wani yanki misali kaga duk aya ce ta Allah wannan abu sannan kuma a halittar mu mukan mu da adam din da halitta sauran duk halitta baki da abin da Allah yake cewa duk aya ne mu gaba daya to shine Allah yake cewa to waɗannan ayoyin sai zaka ji wani yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid wai komai za ka gani cikin halittar Allah gaba ɗaya to akwai aya wadda yake tana gwadin watan a cewa Allah shi kadai yake duk abin da za ka gani cikin duniyar nan yana gwada ma cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake to sannan ce wanda zullukum minas sama'i rizqan yake saukar da arziki daga riko daga sama shi arziki din nan malamai ana cewa to shi ruwan sama to duk arziki gaba ɗaya ciki ne yake tunda yau inda za a tara duk dukiya gaba ɗaya ga ta a ce duk an baka duk dukiyar duniya ta ka ce gaba ɗaya to amma sai zan mutum bai da ba ruwan sama misali a ce sun yanki ta amma zai yiwa rayuwa ba ta yiwa saboda ita rayuwar dole ana yin ta ne da abinci shi ko abincin ba ya samu kuma dole sai da ruwan sama ne ruwan saman duka gaba ɗaya wato su ne arziki wanda ta nan ne ake samu abin da za a ci da ma duk irin waɗanda ake noma wanda ake amfani da su matsayin yin sutura irin su auduga da sauran irin waɗanda masu kama da ruwa duk kaga dai ƙarshen ta duk ta ƙarƙashin ruwa ne dabbobin su ma da ake suke cin abinci su masu rayu su ma da zai da ƙarshen samun ruwa ɗin ne to shi ne Allah ya cewa to shi yake sauka muku da arziki shi zaka yake cewa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikin ku gaba ɗaya yana sama wai ma'ana da ƙarshen samun ruwa sama ne shi yasa da zalan ruwa sun ka yanki to sai ka su an shiga kowacin hali to shi ne Allah ya cewa amma duk da haka nan wa ma yazakkaru ba wanda yake wa'azuwa illa man yunibu sai wanda yake koma zuwa ga Allah madaukin sarki wato shine ya bar bautar wani Allah ya koma zuwa ga Allah din sannan sai Allah madaukin sarki ce fada'ullaha don haka ku bauta ma Allah mukhlisi na lahu dina kuna masu tsarkake ibada gare shi addini din wai ma'ana ya zama kuna yi saboda shi ya walau kare alkafirun ko da ko kafirai sun kiba su to ko kafirai ba su ku yi bauta ma Allah to lalle ku ku zo ku riki bauta ma Allah madaukin sarki bisa ga ikhlasi kuma wato ikhlasi shine yi don Allah duk abin da mutum zai ya zama ya shi don Allah shi kuma wannan ikhlasi din nan wato wani abu ne wanda yake koyayye wanda za ka ji a wani hadisi hadisul kursi ubangiji wanda kisa ke cewa al-ikhlasu sirrun min sirri awda'atuhu fi qalbi man uhibbu la yarahu malakun fa yaktubuhu wala shaytanun fa yafsiduhu yace shi don Allah yace wato wani abu ne wani sirri ne na Allah wanda Allah madaukakin sarki yake aji cikin zuciyar bawa ne wanda mala'ika baya gani ne balle ya rubuta shedan ko baya gani ne balle ya bata don haka ga wato sai ya zama shi don Allah wani abu ne na daban wanda za ka isko wani yana aita wani ya gwada ma don Allah ya kai abin shi amma kuma don Allah bane amma da shi Allah ya saba da cikin zuciya ta shi din wani kuma ana iya zo a ta zargi ne akan abin da ba don Allah ya kai ba kuma amma shi Allah ya san don shi ya kai din to sai ya zama misali shi abin da wannan wani sirri ne cikin zuciya da yake to da haka shi yasa sai ya zama ba mai sanin wannan sai wani sai Allah madaukin sarki shi kadai ne yake sanin watan a wannan ikhlasi to shine Allah yake cewa ku bauta ma Allah kuna masu tsalkake ibada din gare shi saboda shi Allah madaukin sarki in kai a bauta don a gani misali to amma kuma sai ya zama don Allah kai kai ruwa gani kai to shi Allah ya kace la'ira cewa zai to shi bai da bukata ya ban wancan da shi ba bukaci shi kuma mawadaci ne shi ya don haka shi ya ban wancan da kai don su gani din to kuma sun gani shikenan magana ta kare to shi zaka gado abin da mutum zai don dai watan ba don Allah ba zaki zuciya ta baka akwai matsala shi yasa yake cewa wani hadisi yake cewa shirka kala biyu ce akwai shirka babba akwai shirka karama shirka babba shine bauta ma wani wanda ba Allah ba shirka kuma wadda ba a karama shine mutum yayi abu amma don ɗaya biɗa suna don ɗaya a ce shi ne kaza shi ne kaza misali wanda dai ba don Allah ba don da ya ma'ana ai shi ne da ko to shi ne wanda da ya wani to shi aka ce shirka karama to shi ko Allah cewa za a yi na bakka da kai da shirka taka da ba da bukatar komai shikenan to ka gani amma misali yau inda za ka yi abu na don Allah kuma in ka yi shi to in jama'a sun ka kalla misali sun kai ka kuma wannan wani ba matsala bane shi wannan su kuma dan ba cewa an kai in kai don Allah ya mutane sun kai ka sun ruguza malada ba a tana nan wani sahabi ya tambaya manzo Allah haka nadin sallallahu alaihi ya ce wai manzo Allah ni fa ina yin ayyuka na kware masu kyau yace to amma kuma sai mutane su taya buna kuma wani biman sun kai bai da sai in ji na ji daɗi shin wai to ya ya a wai manzo Allah ce ma to ai aikin ka yana nan ba ka da matsala tun da dai don Allah kai to kaga wannan bai cutar da kai da komai misali amma matsala ne tun daga cikin zuciya ce tun farko ko da kai abu nan kai da wani abu kaka yi ne daban wani wani wani hina ka daban a cikin zuciya ba don Allah din ba to shi yasa Allah ke cewa a bauta mashi amma mukhlisi da lahu dina kuna ma matsala kake yin addinin gare shi in shi Allah madaukakin sarki kuma yace ku yi wannan addinin ku walau kar hal kafirin ko kafirai ba su ku ku ci gaba da addinin ku to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce rabi'u
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله أكبر a to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a don haka shi Allah madaukakin sarki rafi'ul darajati shine mai daga darajoja wato shine Allah madaukakin sarki shine mai daga daraja kuma nan yana da fasara guda biyu ana cewa rafi'ul darajati shi Allah mai madaukakiyar daraja ne kuma ana cewa rafi'ul darajati kuma shi Allah shine mai daga darajar mu'minai wanda anan an dauka shi Allah shine mai daukak mai wato mai daukakar daraja wato shine ana cewa azimus sifati shine mai manya-manyan sifofi wanda dukkanin sifofin da za ka gani na Allah maɗauki sarki maɗaukaka ne ba wata sifa wadda za a ce wannan sifa ce wadda yake ta kaskanci ko na barka Allah maɗauki sarki ko alama to sannan in kuma aka ce kuma wata wata ɗayan fassara shine rafi wadda za ta Allah shine mai ɗaga daraja har yanzu shi ɗin ne wai ma'ana shine Allah shine mai ɗaga daraja na bayan Allah sai ka ga wanda kaka ɗauka kaskantacce a da sai ka ga yanzu ya zama wani abu to Allah shine mai ɗaga daraja ɗin da nan duniya da lahira gaba da duk Allah shi kai wannan kuma shi yasa yanzu in ka diba yau yanzu yanda zaka kalla irin yanda abba suke gudana duk wani babbar zaka ji an ce wani to sai ka isko in ka bi cirin cirin in ba wani iko Allah ba sai ka isko asuli ne ba wani abin gaba ne baciya amma daga baya ne ya zama yanzu in za in misali inda zaka ji labarin wasu irin manyan masu mulki haka sai ka ji an ce ai asuli na dan kauyen gari kaza ne kila ko suna kiwon dabbobi sannan ko kuma a ga kaza kaza sai ka ji wani ana cewa in ana bar tarihin nasu zaka ji tarihin amma yanzu ga su ne manya su ne masu juya kasa gaba ɗaya to kaga Allah shine mai daga daraja misali in yaso sai ga kai kana ba kowa ba amma yanzu addu'a gani mafi yawanci yanzu misali kamar yanzu ga mulki sai a ce kila gwamna ko shugaban kasa ai ba kowa shi ne zaka samu misali gwamnan jiha sai ka same shi dan birnin bane sai ka isko da kauye da hito sai ka ci littafi sai ka isko ai daga wani kauye wata lokacin mai ba cikin ainihin babban birnin yake misali mafi yawanci ba na shi duka ba amma dai kaga haka ne kuma yanzu in zaka jin yau wangaren wani sanata ne shi ko wani dan majalisa ne ne haka ai kaga da kauye aka turo shi ko ya to ya wakice su misali yawa kaga amma sai ta shige sai ya zanne ne can to kaga irin waɗannan misali amma kaga duk in ka bincike sai ka ji tadi sai ka ji an ce ai duk talakawa ne can gidansu talaka ne kaza kaza amma yau ga sun zama wani abu to shi Allah shine mai daga daraja to shi yasa wai abinda Allah yake gwada ban da waɗannan ne to kai yanzu tunda ka gano Allah ne ya kaɗa ga darajar nan to don ka samu wannan ɗaukar daraja to kaka ce kuma kare da mutane ba kaka ce ka wulakanta mutane kaka ce za ka wa mutane abinda ba daidai ba saboda mai Allah ne bai ɗaga ba in ya gara mana ya sauke ka yanzu waɗanda ka kare na ya ɗauko yanzu ya aza su kuma to kaga da ka san wannan karatu shi kenan ka hutu da kanka to shine Allah kisha shine mai daga daraja a duniya da lahira kuma ya an je lahira kuma shine mai daga daraja har yanzu din wanda nan duniya ana ganin magana shine talaka amma dai sai dai bai ibane shi mai aiki da kware amma ana gane ba komai bane shi ba to amma wajen Allah shi komai ne shi ya shi yasa kaje wani hadisin ba yake cewa da yawa zaka samu wani mutum wanda zaka same shi ka ganshi wani irin da wata birin giza ka wani sai dusu ma sai ta shiga nan da ka gane kaga san dai yana cikin mawacin hali yace amma in yayi rantsuwa in ji manzo sallama yace in yayi rantsuwa ce wallahi Allah bai yanka zato Allah bai yi ba saboda matsayi ne wajen Allah mana in yayi rantsuwa ce wallahi Allah bai yanka abun nan to ba yi ne kwarai da gaske saboda matsayin shi wajen Allah kai ko kana ganin walakanta shi kana rena shi to shi yasa kaga shi ga ka'ida ta musulunci ko da baka san inda mutum ya fito ba ba a yadda ka rena shi ba kai dai ko haɗu da mutum kawai cikin ku gaisa da cikin mutum shi kina ko ta yanda zaya kila ba mamaki wani waliyan Allah ne zaka walakanta wannan wajen ka kana walakanta da shi ka zaka samu matsala da kai da Allah to in ma wanda kuke tare da kai da shi ne shi ma haka da bako wanda ya isko ka gida da wanda kuke gari guda da kai da su ko unguwa guda da wanda bisa hanya kuma ga mai duk dai kowanne ba wanda an kai daga wulakantar abin da aka so kai dai kai ku zana lahi shikenan kuro kowa ku rabu ka gani in mutum kirki na kila sanadiyar wannan haɗuwa da kun kai dai gaiso da kun kai saboda da yawa ma haɗuwa dai ku gaisa da kai da wani muhimmin mutum mai daraja wajen Allah ita kadai sai Allah ya gafarta muku sanadiyar haka ne shi rahama Allah ya magari ta to shi yasa kaga watan Allah shine mai bada matsayi kuma shi matsayin da yake na lahira mashi yawanci shi shi kan ba gane shi akai ba dan nan duniya duwar za ka ganin wani ya samu matsayi kware da gaske a lamari na addini ya zama babba ya zama shugaba sosai da gaske to mafi yawanci in dai Allah ne to sai ka isko ba a ga komai ba sai an zo lahira za a tabbatar wa ma sai an zo lahira ne sannan za a gano sannan za a san ma matsayin wani a shi wani kaza ne sannan kuma haka inda ba gyara kaga yana kuwa waɗanda sun ta kaskanta su wulaga da shi kaga sannan ba gyara misali balle ko a dawo a ce kila su shigo ciki su ma to shi kaga ni shi yasa kaji wata musamman sufaye suke ta ka irin wannan kwarai da gaske don za a ga shi yasa ka karanta wata sufaye inda za a bi ta tiriyan tiriyan bisa ga yadda sun ka koyi din nan to sai ka isko gaba ɗaya sai a zanna lafiya duk duniya gaba ɗaya dan ba gaba ɗaya ba magana girman kai cikin ta sufaye misali in dai mutum da ake su ba ciki ba girman kai ciki ne ba miyagun kudura cikin zukata da musulmi da musulmi ba jin zafin wani ba hasada wani ba kokarin a za a yi sai na shiga haka ne duk wani abu mara kyau dama shine wato wai yaki ne ko tunda abin da a cikin zukata mara kyau dama shine aikin su kocin su fa'i wai ma'ana shine jihadi jihadul akbar ba ana jihadul akbar shine wai a yaki zuciya duk wani mummuna abuwa da wanda an kasance tana aikatawa sai ya zama duk a wanke ta gaba ɗaya zama duk ba ta da su to shi Allah madauki zaki shine ba daraja ta shi sai ka isko wani a gashi nan dai amma dai shi Allah yana bai daraja wala Allah to shi sa Allah shi da fi darajati shi Allah shine mai daga daraja zul arshi kuma shine mahalicin al arshi wanda an sani al arshi shine mafi girma cikin halitta Allah gaba daya domin yanzu da za a dauko duk sama da kasan gaba daya din su da duk abin da cikin su har da su mu an gane duk a game mu gaba daya wuri guda sai a je wa bisa ga al arshi din kamar yanzu abin da dan misali da za a ba shine kamar ka dauko irin irin kudin da namu da aka yi da na kwandala na naira dinan ko kamar ka dauko ta ka samu wani irin katon daji babba mai fadi ka jefa ciki wata na tara wani abu to a game sama da kasa a jefa gaɗa shi in suna in wannan kwanzan tara tara wani abu cikin wancan daji to shi mana duk muna tara wani abu ciki ka kusan kasa guda bakwai ce fa bayan nan mu kaɗai da annan ba kasa guda bakwai ce fa saman ita ma guda bakwai ce kuma to ka ga ko dai faɗin ga daga an ka ci jefa a jefa ko to ka gani to ka gani ko faɗin Najeriya misali to balle a ce duk gaba ɗaya duk faɗin duniya gaba ɗaya da duk saman gaba ɗaya a game su to shi yasa shine al'arshi wanda yake shi duk cikin halitta Allah gaba ɗaya shine mafi girma shi zaka ji ana cewa rabbul arshil azim ubangiji al'arshi mai girma ka san shi Allah madaukakin sarki ko abin da Allah ya ce ma dan kadan ba ya gane ke shi balle abin da ya ce mai girma fa tun da yanzu misali ba gashi zaka ji Allah ya cewa qul mata'ud dunya qalilun ba jin dadin duniya dan kadan ne ai da yawa dan citu ne ji Allah amma ga jin dadin nan kullun sabo a gani ko kullum yau in ka gawa kala jin daɗin in kana haita kana ganin kana shiga manyan wurare za ka ga irin yadda ake harkoki na jin daɗi da misali ga sunan waɗanda ba adadi sai ka azama da wanda ya salla ba adadi sai ya ga sai ya tura da adadi ya ga wani wuri to amma duk da kana Allah ce dan kaɗan ne kuma sai biya ka ta kawo ko jin daɗin ko shi yanzu da waɗanda ba ma duk cikin jin daɗi ne yanzu yanzu misali ka gani a da yanzu ko irin waɗannan karatukan da aka misali ka gani ana yi sai ka ga duk zauna ne za a yi haka nan a zo a zauna ba lasifika ba wani ba kana aka nuna baki amma an ka zo an ka cin wani lokaci gashi nan azabanin sai ga kayayyaki aiki na an ka samu haske gashi nan wadatacce gashi nan yanzu an gashi an ka cin wani zamanin da kaga ga da sai wanda ya taho ga wuri ya zanna ɗaya ka ji shikenan da zara an kai mutum bayan bai sani ba to yanzu sai gashi an ka zo an kawaye gari wanda duk duniya gaba ɗaya ba yanzu misali sai dai duk lokaci guda duk kowa na jin ka kuma yana gani duk abuwa ne jin daɗi misali yanzu na duniya an kawo kana kwanci cikin ɗakin kawa ba ka wuri guda kawai ɗaya ka kama kuka ɗaya kana kallo shikenan huta kuma kuma wadannan ne ka kallo ɗin yana ji haka nan kai ma ka ji kana gani kuma kaga iyakar jin daɗi kenan kana kwancin ka bisa ka ciwo ka bisa ga daga koko jira ka kaga duk sannan banda na imomi waɗanda aka ci na jin daɗi na baki banda na imomi ga sunan nan motoci ma hotsa da jiragen sama sura duk ga sunan dai kala kala to kaga duk jin daɗi ne daban daban to amma Allah ce duk ɗan kaɗan ne fa to yanzu kaga gashi ba kore su ba yanzu ba gama ba da Allah ce ko ma ututu min ilmi illa qalila shi ma ba a baku ilimi ba sai dan kaɗan shi ma ilimi Allah ce dan kaɗan ne yanzu duk abubuwan garman ka zana dinga duk ilimi ne ka kawo su ba yanzu wannan gaba yanzu san da wurin kamar a san da wanga abu in an ka ce ai an ka ba wani labari a ce kai ai za a yi wani lokaci a kowace wasu na'uri da za a yi wanda yanzu kuna a zauna nan kuna karatu yanzu duk duniya ko ina ana ganin ku mutum cewa zai kai ga yana kaya ta wuce hankali to ka gani to amma da yake lokacin yayi aka zo bincike da ilimi da komai duk sai gashi an ka ce ma lokacin duk an ka zo an kai din ga sunan yanzu inda can da sai ya ce maka kai ai nan gaba wuta za ta rika sa ruwa suna yin sanyi kwarai kaga mutum ya akwai gaba da ƙarya cewa zakai an wuce gama ya wuce ƙarya shi kuma a ce wuta ita za ta sa ruwa su yi sanyi to amma da an ka zuɗi ilimi gashi ya kawo da ko yanzu da kaji fiya wata ko son wata ba su da sanyi za ce ka ai wuta ce abba ta ka gani to ka gani saboda dukkan sunan da abban da yawa misali to kaga duk ilimi ne kawo su amma kuma gashi kuma har yanzu ba a gama ba don yanzu waɗanda gaban da aka ce kuma can gaba wasu sabi za ka ƙara samu hawa to Allah ce kuma duk da haka ɗan kaɗan ne ilimin nan to shi za ka ji ana kace mai al'arshi azim al'arshi nan girma gare shi ba to tun da ka ji ana cewa mai girma ne to girma fa gare shi wannan shine a wangiji al'arshi madaukin sarki kenan zuwa shi ma wani al'arshi yulqin ruha wanda shi da yulqin ruha yake saukar da wahayi min amrihi daga hukunci da shi Allah madaukin sarki yana saukar da shi alaman ya shawo ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayi ne liyun zira kuma in ya saukar da wannan wahayin ga wanda ya so din don ya yi gargadi shi wanda aka saukar wahayi ne ya gargadi mutane ne yau matalaki ranar haduwa wato shine ran da za a gamewa lahira da tsakanin mutane da na sama da na ƙasa gaba ɗaya za a game da wanda ya yi bautar da wanda an ka bauta ma duk za a game gaba ɗaya da wanda ya zalunci da wanda an ka zalunta duk za a game to shine ma'anar yau matalaki ana cewa yau matalaki a sa ya'un ana cewa kuma yau matalaki ba tare da wannan ya'un ba to shine shi wannan manzo da Allah madaukakin sarki ya koshi ne yawmat talaqi domin yayi gargadi liwin zira domin yayi gargadi ga yawmat talaqi ranar haduwa gaba daya wanda dukan kowa da kowa duk yanda aka guje-guje ba a so a game da juna saboda tsoron abin zai biyo baya to amma sai an game ne ko kamar yadda alƙur'ani yake game da cewa yawma yafirru almar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma sha'anun yughnihi uwa ba da su ta game da danta ɗa bai so ya game da uwa ta uba bai so ya game da ɗa ne ɗa bai so ya game da uba ne shi ma mata ba da su ta game da mijinta shi ma mijin nata bai so su game wai kuwa wanda ya kawo gudu kar a game ya ce to ai akwai haƙƙi na wuri kaza baka cika mana ba to kuma sai an game fa dole don haka in kai ka cuci ɗan naka ga abin da bai dace ba akwai bayanin fa shi ma in ɗan ne kuma shi ma haka nan in mata ka ce kuma ka cutar ita ma haka nan idan ce kuma ta cuci mijin nata shi ma dai dole akwai wannan dole sai an game da haka Allah ya ga tsara sai an hisabin to shine yau matalaki na ranar haɗuwa to Allah ya samu kai kyau to sannan sai Allah madaukin sarki ya ce yawmahum ranar da su halitta baki daya barizu na za su fito daga cikin kaburburan su baki daya wanda la ya kafa Allah minhu shay'un ba wani abu wanda zai koyo ga Allah madaukin sarki wanda Allah madaukin sarki wannan ranar zai rika cewa limanil mulkul yawma wai wane ne adda mulki yau wai tashi alƙiyama can bayan wancan da mun ka ce wanda mun kai kwana bayan nan na cewa bayan duk an busa kauru an mutu ana kame a lokaci kuma da za a tayawa din wanda Allah madauki sarki zai rika kirari na cewa liman mulku yau duk ana mutu ba wanda amma ya gaba duk an mutu karshe da shi lillahi wahidul qahar to bayan wannan kuma har yanzu bayan an gusa kafan kuma an tashi duk ga kowa na nan gada karka ce ai abin da yasa can kila zo an mutu ne ko to yanzu an tara kowa din to bayan an tara kowa sai Allah ya tabbata to liman mulku yau ina wani mai mulki yau din ga kowa da da kuma amma yawa duk wanda mutum yake ji da sarauta tare nan da kan bata yawa kaga magana ya ce gani kaga wasu tasu ba da haka can ba magana ranka ya zai kona abu ta wuce saboda haka ba mai motsawa limanin mulku yau wa adda mulki ba mai cewa gashi sai dai Allah ya samu kai da lillahi alwahid alqahar wato mulki ga Allah yake alwahid wanda yake makadaici alqahar wanda yake shine marin jayi ga duk haka ta baki daya
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحنابل كاظمين ما للظالمين
Allah madaukin sarki ya ce a alyawma ku don haka alyawma Allah madaukin sarki zai ce to a yau wa nan tashi alkiyama din nan tujuza kullu nafsin za a saka ma kowace rai bai ma kasabar da abin da ta aikata kuma ku sanya la zulmal yawma yau ba zalunci mai ma'ana don a tabbatar maka shi Allah cikakken adili ne shi ne ma al'adalu din da kanshi subhanahu wataala don haka ba wani wanda za a zalunta yau duk abin da mutum ya gani kai zargi kai kai zargi kowa sai kai shi to shine la zulma yau ba wani zalunci yau kasan da ma ya faɗa hadisi ko ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu ya ibadi don haka kakku zalunci Allah ya ce shi kai ne ma ya haramta maka ne zalunci to shine yace la zulma yau ma babu zalunci yau inna Allah ku sani Allah madaukin sarki sari'ul hisabi shi mai gaggawa hisabi ne don haka yuhasabu jami'al khalqi zai yi madu halitta baki daya hisabi fi qadrin nisfin nahari cikin gwargwadon yini guda min ayyamin duniya daga cikin yinin duniya game da zuwa hadisi wai ma'ana duk halittar duniya gaba ɗaya kafa kamar wanda kasan cikin yini guda rabin yini kai ba yini ba ciki ne za a yi hisabin nan kowa gane ka kamar shi kaɗai ne kuma hisabin horo kace aka ce wai sayyidina ali ne radiyallahu anhu wani ya tambaye shi to wai a'a za a yi a ce Allah zai hisabi cikin rabin yini duk a ce an ba kowa hisabi gaba ɗaya duk duniya gaba ɗaya kaga yanzu ka san da ko dogara gani an gashi taruri guda kai kadai ne za ka yi masu tantancewa ta tunda cewa misali kaga akwai aiki gaini guda ko tunda zana gani an gashi ana zabe misali ko ga wara kai rohona rohona da amma duk haka nan ga wara kai to balle a ce duk duniya ce gaba da kuma cikin rabe ne duk an yi an kare sai aka tabbai sai na aliya za a yi haka nan sai ce ah to ga guba gani Allah duk rana kuma kama kowa abinci yana sama yana ci ba sau da haka yadda ya kama kowa ga yini abinci kowa ya ce koshi ga yini duk lokacin guda yana guda to haka nan za a ba kowa ta sabi da yini guda shi ba to shi ne to shi ne aka ce cikin rabi ne za a yi ruwan hisabi ne kowa zai ga kamar shi kadai da kama hisabi ne shi kina asali kowa ta yana zai ba tsarewa kuma irin yinin duniya sannan Allah ce wa anzirhum kai masu gargadi ya rasulullahi sallama yawmal azifati ranan nan makusanciya wato shine wanda a kusa kusa din tashi alkiyama ka san shi tashi alkiyama da ba kusa yake wajen Allah madaukakin sarki wanda ba wannan duk abin da ma ka ji an ci wannan abu an samu lokaci to kusa yake shi wannan abu kamar da larawa suke cewa kullum ma huwa atin qaribun duk abin da an ga cewa abin yana nan tafi kusa kusa yake da an ce yana tafi to magana ta kare don haka shi yasa za ka ga duk al'amuran duniya suka ta gudana daban-daban yau sai ka ga misali sai ka ji an ce an yi zabe kila an zabe wani mai mulki yanzu sai a ta kallo yanzu shekara hudu za a yi nan gaba sannan a sake wani zabe sai a ta ganin su kawai da tsawo hu guda sai ka ji an yi an gama nan take sai ka ji an ce kila tsaka ƙara tsawa za ta kara misali shi ma sai ka ji an ce haya ka ta kwaɗa an yi an gama shi kenan wai da an samu abu lokaci magana ta kare ba wahala sai ka ga ya kare kai ma yanzu a wani ganin za ka sa hidima ka gidanka ko za ka wanka da ɗayanka misali ko ɗan haƙo wani abu shi ma har sai ka gauri ya ƙure maka da lokaci saboda an rage an sa lokaci to da an sa lokaci magana ta ƙare sai an lokaci ya ma sai ka je maka ba'i da gaba shi ba shi kuma ga rana ta kama to duk abin da an ka samu lokaci to kusa kusa yake to shi yasa Allah ya ce yawmal azifati ranan nan wanda an kusanci wanda kusa idil qulubu lokacin da zukata za ta dago sama ladal hanajir har zuwa ga makoshi ran nan ga makogaro zukatan mutane wai ma'ana saboda firgita da razana da tsorata wato zukata suna haka sun kawo ga makogaro mutum subhanallah to shi ladal hanajir kazimin suna masu hushi wato da damuwa ma'ana wai damuwa da bakin ciki ne saboda irin halin da ake ciki din na yanayin da za a shiga shine kazimin suna masu yin hushi da damuwa na zukata din sannan ya ce malin zalimi na bin hamimin waɗannan azalamai ba su da wani masoyi wanda zai kare su ya hana su daga abin da za shiga na azaba wala shafi'in ko kuma wani mai ceto yi tsawon wanda ake bi mana shi ne wanda zai nemi ceton gare su kuma a bashi to ba su da shigar nan saboda ka shi in tunan in gaji shi wanda muka ambata shi ceto abu ne da mai waɗi can allah marauki sarki shi ne in ya ga dama zai ba da dama a yi ceto amma fa banda su waɗanda aka fi da ɗin ne sai masu imani sannan su kaɗai suka samu ceto sannan na biyu kuma sai wanda shi ma ce lahira amma ya ce da la'ila illallah an gane in ka kahiri ya ce ba la'ila shi kan ba da shi ba amma sai musulmi mai la'ila illallah to in an ga ce da la'ila nan to nan kam za a samu ceto ceton ma abun ma hayya baka har na wuce hankali kai ana cewa kuma da imam muslim ya ruwaita wato wani mutum ne wanda shi wannan mutumin aka ce Allah madaukakin sarki zai ce a auna mai lissafi wannan mutumin zunubai ne a dauko kananan matukan kan mata uwayen kananan a fara da suwa sai a karatu kaji tun kamar kai ga mayafa sai a dauko mai ka san da ka taba ya aikata abu kaza lokaci kaza kai abu kaza ya ce ilalle haka ne ba wani zai tun da ya san yi din sai an gama lissa gaba daya ya tabbatar kai to yanzu kan taka ya yanzu abin da haka lo ba kai ga mayafa nan ne kananan ne hannan ne to wani iko na Allah shi ko saboda shi haka ne Allah alhama ta sai dai sai to shi kenan to yanzu abin da za a shi gashi yanzu nan ne an riga an gama komi shi na abin da aka lo yanzu to kuma ka a dauko mai yanzu to kun ga kananan sun suka su ga halaka to karshe sai Allah madaukakin sarki ya ce mai to duk waɗanda zunuban da aka gaba ɗaya yanzu duk kowane zunubi guda an mai da shi lada to shi ko da arawa saboda abin sai ce ya ubangiji ai kuma lokaci kaza na yi wani abu kaza masa sannan zai rika tuno wasu abubuwa na faɗi wai lokaci kaza yawwa tun da ya ji cewa wata mai duk mai da su za a lada gaba ɗaya ba to saboda haka sannan ma zai ƙara tuna ta wato wato aiko ya taɓa aikata zunubi kaza lokaci kaza lokaci kaza ne to kaga to wannan saboda to shi yasa kaga shi ubangiji walakin sarki rahama ta yawa gare ka shi yasa bai kamata kai ga wa'azin ka kai kullo kai mutane wuta kai ba kai dai a jawo ma mai zahi a jawo mai zahi ka jawo ka shi qur'ani gaba da shi Allah ya ba mai zahi bane shi Allah subhanahu wataala ya kawo da shi rahama ya aiko mana mu nan manzo Allah ya aiko mana shi kuma rahama ce ba zahi bane ba alqur'ani nan kuma rahama ne Allah ya ce ya aiko mana kai kuma kana cewa a jawo maka mai zahi shi ko Allah ya ce rahama ce shi qur'ani nan shi ko an sani zahi ba rahama bace ko saboda haka in dai mutum musulmi ne shi ya to abin da aka so dai ya yi kokari dai ya zama ya kiyaye addini ya kiyaye duk abin da yake yi to wannan shine yake cewa su wadanda aka fere ba su da wani mai ceto a wanda za a bi wanda ma'ana za a ba ceton su din to sannan sai Allah madaukakin sarki ce ya alama shi Allah madaukakin sarki ya san kha'iratul ayuni watan ijiya mai ha'inci wai ma'ana shine bisa da ijiya mutum za ta kalli abinda a haramun ta kalla to shi Allah ya sani don haka mutum ya kalli abinda yake bai halatta ya kalla ba to sadda wannan kallon da zaka tushi Allah ya sani ko ta boye irin kallon na boyo sai kaga mutum nan take kalla ya kawo to Allah ya ce ya sani shine khairatul ayun kenan shi yasa kaji wani hadisin ba yake cewa watan idanuwa suna yin zina kunnuwa suna yin zina kawawa suna yin zina hannuwa suna yin zina yace abinda azina hannuwa shine su taba abinda haramu su taba sun yi zina kenan abinda azina idanuwa su kalli abinda haramu su kalla sun yi zina kenan abinda azina kawawa su taka su ta inda bai halatta su ta din ba sun yi zina kenan abinda azina kunnuwa kuma su rika sauraren abinda bai hada su sauraren din ba so zuwa ana yawan zina da yaku sautu Allah ya sauke so wannan kaga shine abinda shine a watan a Allah yake cewa don haka ya alama ya san khayratul ayun wannan ha'inci wata ijiya mai ha'inci wa ma tukhfi sudur kuma ya san abinda kira za su ke boyewa duk abinda cikin zukata wanda zuciya ta ka boyewa to duk dai Allah madaukakin sarki ya san da suwa yana san da suwa ba abinda zai zai boye gare shi sannan sai Allah madauki zaki yace wallahu yaqdi bil haqq Da minti nawa ne kace da wa mutashi da ba? Na?
dunihi la yaqruna bi shay inna allaha huwa as-sami'ul basir awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana 'aqibatu alladhina kanu min qablihim كانوا أشد منهم قوة وعسارا أشد منهم قوة وعسارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق صدق الله العظيم
a sai Allah madaukakin sarki yace don haka wallahu Allah madaukakin sarki ya qadi bil haqqi yana yin hukunci da gaskiya don haka ga duk kowa da kowa duk abinda ya za a saka mashi inna alkhairi ne ko bi karamci ne ba a rage mai sai an bashi abu ne inna sharri ne ko bi karamci ne ko ba a kara mashi kuma to shine da qadi bil haqqi yana hukunci da gaskiya amma walladina yad'una waɗannan da suke bauta ma dinnan min dunihi wanda ba Allah ba ma'ana abinda kafirin suke bauta wanda ba Allah ba kenan su ne gumaka su kuma la ya ƙazo da bishayin ba su iya biyan da wata bukata ba su iya wani hukuncin komai don ba abin da a gare su saboda haka to me yasa kuke yin shirka da suwa inna allaha lalle allah madaukakin sarki huwa sami'u shi mai ji ne shi albasir kuma sannan mai gani ne ga duk abin da ake aikatawa sai allah ya ba su misali ya ce shin wai awala mai sirri fil ardi shin ba za su yi tahiya ba a cikin bayan kasa ba su kafiran maka ana ta wannan fama da suwa su yi imani su bota mallah sun kiyashin wai awala mai sirri fil ardi ba za su yi tahiya a bayan kasa ba fayan zuru su riba su gani kai fa kana aqibatul ladina kanu min qablihim ya ya karshen waɗanda aka gabanin su haka kasance wai an yar ummi sun haka gabace su to ba su riba su gani ya karshen su ya kasance da su imani ba yace kanu sun kasance hum ashadda minhum quwwatan sun fi su ƙarfi ana da tun da mun ji labarin adawa ko hakkiyar su man ashaddu minna quwwatan wahimu ƙarfi da abin barazana akwai azaba amma karshe da iska Allah halaka da su an huta to shine Allah ya ce kanu ashaddu ashadda minhum quwwatan sun fi su ƙarfi wa a tsarin fil arzi da ma tanadi na kaya na arziki na ƙasa ne kamar tun daga dukiya da menene duka sun fi kowa suwa to shi ne a wa a tsarin shi ne wa a tsarin da dukkan wasu kayayyaki na duniya shi ne fil arzi a cikin ƙasa min masana'i na dukkan wasu sana'o'i da ake masana'antu da menene wa kasu da kuma manya manyan gidan da ji da komi sun fi su amma Allah ce duk da haka nan fa akhadhahum Allah sai Allah madauki sarki ya kama su ya halakar da suwa bi zunubihim saboda dalilin zunuban nasu na sabon Allah wa ma kana lahum min Allah min waqin ba su da wani mai kiyaye su daga daga azabar Allah don haka ga in mutum bai aiki na kwarai ba to ba wani mai inda ya sai sa baki a lahira ce kada ayi amma in ka aiki na kwarai kasawa da kai to na aka samu masa baki din zalika Allah ce to wannan wa bi annahu saboda su kanat ta'tihim rusuluhum manzannin sun kasance sun zo musu bil bayyinati da hujjoji mabayyana shine bil mu'jizati zahirati da mu'jizoji mabayyana ga fili kan raga su wanda suke tabbatar da gaskiyar su amma duk da haka nan fa kafaru sai suka kafirce fa akhadhahum Allahu qashi sai Allah barkin sarki ya kama su innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki qawiyyun mai karfi ne shi ya shadidul iqabi kuma sannan shi mai tsananin azaba ne da kuma kamu kuma in ya kama halitta ya azabtar da suwa baya wanda ya sai wani abu suwa saboda shi Allah madaukin sarki wato shine wanda yake fala ya kafu ko ba haku kasan wani ne yanzu in zai aikata wani aiki ne sai ta gani to yanzu in ya aikata ya ta kiran ruwa kaga sai ya gama amma kuma karshe sai ya tsakko kuma wanda zai biyo baya to shi Allah duk abin da zai yi ba wani abu da ka ji mu tsoron wai wannan abin ya biyo baya dan ba abin da zai biyo din don shi la yasalu amma yafalu lahum yasaluna ba a tambaya Allah madaukakin sarki mai aikata alhamdulillah da yake lokaci ya kuma za mu tsaya nan sai mun dawo insha Allah muna fatan inda muka daidai Allah karba mana kurakure mu kuma Allah ya fi mana Allah fahimtar da mu daidai mu ikon gyarawa don alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin jama'a da suka kawo zarbuki suna neman addu'o'i a kan bukatu daban-daban duka Allah sun bukatar ko Allah biya musu baki daya da sauran jama'a da suke samun halarci wannan wuri duka muna fatan yadda muka taro a wannan wuri Allah ya hada mu baki daya gaba sai dana Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ma sauran dukkanin wanda suke bibiyar mu ko ina suke da alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am assalamu alaikum malam barka da shan ruwa Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana sai waɗanda mutane ne hukunta wayar da an gama kiran sallah sun suke a tashi a yi sallah ok na a wato shi yan kai kiran sallah dama ga ka'ida abinda ake so ba da an gama kiran sallah sai a tada sallah ba ana so a dan bada yan mintuna abinda an ce dan gabdin da aka so a bayar wato shi ne dan takaitaccen lokaci wanda a kiyasta ga wannan lokacin akwai wani wanda yake cin abinci ya zama ga lokacin zai da gama saboda kila sadda an kai kiran sallah wani yana cin ya fara ci abinci lokacin kuma bai so sallah ta wuce shi to in ya zama ana gama kiran sallah ana tayarwa to ba lalle ya samu kowace raka'a ba shi kuma to sai an ka ta dan jinkirta kaɗan wani ma alwala ce kai amma masallaci yana nesa da shi ne in dai an ka ce da an gama kiran sallah za a tayarwa kila kame ya kawo tun da yana nesa kila an gama sallah to shi yasa ga kaida abin da aka so da an kiran sallah sai a dan jinkiri ba jinkiri mai yawa ba amma an fahimta jinkiri da dan matsakaci misali daidai wanda akwai wani mai ci abinci misali lokacin ya sai gama nan take to sai sannan sai a tara sallah amma gaskiya ba su dai ana haka nan dan take ana yawan rashin sallah da yawa din mhm to masha Allah sai da ruwa da ta barka da shan ruwa yake ya kwanta barci ta azumi da rana ina fushi na tsara da iyali aka magana da hukunta azumin sai ke a azumi na lahiya lawaki wato ga kada shi mafarki da rana wannan ba matsala bane ko a ko mazi ya fita gare shi ko mani ne fita gare shi in dai mafarki ne wanka kawai mutum zai shi kenan ba maganar azumi ne na lahiya lau iyaka dama inda matsa daki ko can a ce da gangan ne mutum ya yi tunane ko wasa da bace ko min to shine abu allafi to in wannan kan iya faru in ba zai ya fita gare shi inda gangan ne yayi to wannan azumin daren nan bashi amma kuma kamun baki zai ba ci abinci zai ba na a kare azumi sai yaran ka guda in kuma mani ne fita gare shi ma gaba ɗaya to shi kuma wannan kuma da gangan ne yayi ya sha'awa haka ta faru to shi kuma ka fara ce zai yi wannan azumin dole sai ya kuma sanan kashi sai ka fara an da sa wanda aka fara dinago to ka gani akwai ciyawa ko kuma ka yi azumi 60 kuma jere da juna ba a tsaya ana huta inda za ka yi 59 kila sai ka ce bari da kada ka huta to duk sun roshi waɗannan shi kenan sai an koma ƙasa to kaga abu yana da hadisi amma wanda bata Allah bai kake yayi ba to shi kenan ko to masha Allah to Allah ya samu dace Allah mana jagora Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatib lima sabaqa nasir al-haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله الحمد لله wa man